بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga tashar mu ta Albani TV kaiwa da shan Allah cikin wannan jerin giya mai taken tsakure daga tarihin malam Albani Zaria wanda muke nakalto muku daga littafin tarihin rayuwa da karantar malam Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Aminu Allah Ubangiji ya samu dace. Wannan shine zango na hudu a cikin wannan jiran giya mai albarka insha Allah. Idan masu bibiyan mu basu manta ba a zango na uku da ya gabata mun fara magana akan halaye da ɗabi'un Malam Albani Zaria inda muka tike zuwa ga bayani game da sauƙin kansa da kuma yadda yake da tawalu'u ga mutane musamman ɗaliban ilimi da abokan harka. Za mu ci gaba daga inda marubucin yake cewa. mun sha zama mu ci abinci kwano ɗaya da Mala Albani Zaria sau da dama in ya kira mu taro a gidansa da kansa yake dafa mana abincin da za a ci a wajen taron. Sai dai na san galibin mutane da dama na nesa da suke jiyo karatun shi daga nesa musamman waɗanda watakila sun san shi ne ta hanyar wasu kasusuwansa ko sun ji labarinsa ne a wajen masu a wajen wasu abokan husumarsa. to ba mamaki su ji wannan maganar ta yi musu nauyi ko kuma in ce alal aƙalla su yi mamakinta amma dai haka abin yake wanda ya san mara albani zaria ta hanyar kusantarsa ko yin wata hulɗa ta kai tsaye da shi zai iya baka shaida game da haka wani abin da galibin mutane ba su sani ba game da ɗabi'un mara albani zaria shine wannan malamin yana da son raha sosai yana kuma yawaita raha da dariya amma watakila saboda kwarjinin da Allah ya yi masa ba a iya ganin haka a tare da shi sai wanda suke makusanta sosai gare shi so da dama in muna zaune a majalisi keɓantacce ko a halin tafiya malam yakan saki jiki da mu mai fira sosai har a nakalto labarai masu ban dariya ko masu ban al'ajabi so da dama nakan tuna lokutan da mukan yi tafiya tare da shi a mota alhaji murtala hassan gulma wanda akan sanya kaset ɗin marigayi malawar kalarawi a rediyon motar kuma har a saurari kaset ɗin har in ya sharɓo wata magana malam yakan yi dariya ya ce allah ya ji kan kalarawi mal albani zaria yana da saurin fushi musamman in ya ga ana wasa da abubuwa masu muhimmanci kamar ya ga ana sakaci da addini ko rashin ɗaukan al'amarin karatu da muhimmanci ko tunan take za ka ga fushin shi kuma ya yi fushi to za ka ji maganganu masu nauyi a bakinsa zai yi maka tatas ko ya kunyata ka a cikin abokai in kuma baka, baka kusa da shi to zai aika maka da saƙo mai zafi wannan yasa muke tsoron ɓata masa rai muke kuma jajircewa wajen yin abin da ya kamata saboda gudun fushin malaminmu wanda muke ɗaukan shi a matsayin uba ka san kuma duk ɗa na gari to baya so ya ga fushin mahaifinsa a kansa a gefe guda kuma ta fuskar hulɗa da mutane ɗaiɗai kuma albani zaria yana da wani hali mai ban sha'awa halin kuwa shine yakan yi hulɗa da mutum cikin sauƙin kai da ja a jika har ya kai har ya kai ka fara tunanin ko kai ne mafi ƙaunar ƙaunatuwar mutane a wurinsa ma'ana in kuka tuna ma'ana in kana tare da mala albani zaria to zaka ga karamci da girmamawa da za su baka mamaki wannan hali na mala albani zaria yana nuna cewa yana kwatanta aiki da irin abin da aka ruwaito na ɗabi'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ta sakin fuska da haba-haba da mutane abin da yasa har sahabi Amr dan As Allah ya kara masa yadda ya ji daɗin mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma tsammanin ko dai annabi ya fi son sani fiye da kowa gashi kuma bai ma jima da musulunta ba a lokacin har yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa ya manzo Allah wane ne mutumin da ka fi so annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da cewa Aisha yace cikin maza yace mahaifinta a cikin hadisi wanda yake sananne tabbatacce shi yasa ni ma nakan ce akwai wani abu da zan iya cewa har yanzu ban gama fahimta ba game da yanayin halayya da ɗabi'ar mala albani zaria wannan abu kuwa shine yadda yake da bambanci a fili wajen mu'amala ta kusa in ka taɓa yin ta da shi daga mu'amalarsa a lokacin da yake gabatar da karatu ko wa'azi a dukkan mu'amalar da na yi da shi na same shi mutum ne mai sauƙin kai da raha da wasa da dariya da girmama ra'ayin abokan tattaunawa amma in kana jiyo shi daga nesa ne ma'ana in baka san shi ba sai ta hanyar saurare ko kallon karatu a hoton bidiyo to gaskiya yana da wahala ka iya fassara shi a matsayin mutum mai sauƙin kai shi yasa shi da kansa wani lokaci ya taɓa cewa in ya hau kan kujerar karatu to shi kansa yana tsoron kansa daga cikin abubuwan da ke sa mala albani za ya fushi akwai gulma in ka kawo masa gulma abin da zai yi maka to ba za ka sake marmarin kawo masa gulma ba zai iya barin ka sai an zo makaranta a gaban mutane sai dai kawai ka ji ya ce wane maimaita abin da ka faɗa mana akan wane a nan za ka ga mutum yana ta inda inda ko yana so sakeya yana ta yan in ina da kama kame. Mala albani zaria irin mutanen nan ne da suka damu da damuwar al'ummar saboda haka za ka gan shi kullum cikin tambaya da binciken halin da ake ciki. A ƙarƙashin haka ne Mala albani zaria yake yawan yi mana nasihohi da bayar da shawarwari gare mu da ma sauran al'umma. Malam yakan gayyaci masana akan abubuwa daban-daban da fannoni mabambanta na rayuwa. kamar noma da kiwo ko wata sana'a ko kasuwanci ko harkar kiwon lafiya ya ce su zo su yi mana jawabi su wayar mana da kai mu ɗalibansa da sauran jama'a akan wannan harka yakan ce hakan yana da kyau sosai a cikin al'umma kowa ya ba da gudunmawarsa wajen ci gaban al'ummarsa kar a ce komai sai malami ne zai yi magana a kai hakanan kuma mal albani zaria ya kasance mutum ne mai son biyayya da bin sawu don sanin ya san bibiya da bin sawu don sanin halin ci gaban rayuwar ɗalibansa da kuma sauran mutanen da yake hulɗa da su saboda ya ba su shawarwari sannan ya musu fatan alheri shi yasa yake yawan tambayar mu cewa ina wane yake in bai ga mutum ba kuma ya sha tara mu ya yi mana tambayoyi akan halin da rayuwar mu ke ciki ta fuskar karatu da sana'a da alaƙar mu da iyayenmu ko makwabta har ya yi ta faɗa ya lura cewa wani yana cikin sakaci da rayuwa ko yana nuna wa iyayensa halin ko in kula. Har ila yau Malam Albani Zaria yana kuma da son janyo mutanen kirki kusa da shi da kuma ƙoƙarin haɗa kai da su don kawo ci gaba ga rayuwa da addini da kuma al'umma baki ɗaya. A irin haka ne ya sa mutane da dama suka taso daga garuruwa daban-daban suka zo suka zauna da shi kuma ya kasance yakan ba su masauki tare da taimaka musu don su fara sabuwar rayuwa a Zaria. Baya ga wannan, Mal Albani Zaria ya kasance yana dagewa wajen baiwa matasa shawarwarin da za su amfane su a rayuwa. Mafi yawancinmu a cikin ɗalibai da muka lazimce shi mun ci moriyar shawarwarinsa akan karatu da kasuwanci da sana'a da aure da sauransu. Shi yasa muke masa kallon malami, uba kuma jagora. Mal Albani Zaria yana son cin nama sosai. saboda haka za ka ga duk sa'ad da muka yi tafiya da shi yakan saya mana balangu ko kaji gasassu isassu wanda za ka ci nama har ya fita a kanka bayan haka kuma wani lokaci yakan ce kowane mutum a bashi kaji guda biyu sai ya ce maka ka ci guda ɗaya ɗayar kuma ka kai tsaraba gida haka kuma mala albani ya kasance yana yawan shan rake ina iya tuna wasu lokuta da yakan tsaya a wajen masu rake ya sai gaba ɗayan teburin a zuba masa a mota mu yi ta sha ba ji ba gani a cikin abincin da yake ci a gida kuwa yana son ɗan wake sosai hasali ma ni dai abinci na ƙarshe da muka ci tare da shi kwana biyu kafin a kashe shi ɗan wake ne mutanen da suka san Mal Albani Zaria tun yana saurayi sun sha labarta mana cewa a lokacin samartaka. Lokacin samartakarsa ya kasance mutum ne ɗan gayu mai tsafta da son tsare-tsare kuma na komai nashi tsaf-tsaf. Amma dai mu lokacin da muka san shi muka gamu da shi tun wajejen shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da shida to a ƙashin gaskiya ba zai yiwu ka kira shi ɗan gayu ba wataƙila saboda ya riga ya girma ya zama uba kuma malami wanda harkokin da'awa da karantarwa da gwagwarmaya suka riga suka sha masa kai mutumin da gemun sama wani lokaci baya samun halin tajewa sai in ya zauna a kujerar karatu in ya zauna a kujerar karatu sannan ya jawo durowar teburin karatun ya fiddo da matajin kai ya taje gemunsa yaushe zai tsaya yana wata kwadisa ko sharholiya a baya-bayan nan ma za ka iya ganin sa da riga ɗaya a jikinsa yana iya sanya ta kwana da kwanaki ba wai don ba shi da tufafi wadatattu ba sai dai kawai saboda a yadda na faɗa maka a baya cewa ya shagaltu da ayyuka masu muhimmanci har ma yakan faɗa ya ce tsabar kwamaranci ne kawai na iya tuna cewa bayan rasuwarsa mun kirga hulunansa wanda dukansu da manga mu haɗa a banki ne sama da guda saba'in da ɗaya. Haka jallabiyoyi irin 'yan Saudiya ɗin nan masu tsada mun ƙirga sama da talatin, amma bai damu da ya sanya ba. A taƙaice za ka iya cewa Mala Albani Zaria bai damu da gayu ba. Hasali ma yana yawan yi mana faɗa akan cewa mu guje wa zamowa 'yan ina da gayu ko kuma bayin sutura. Yakan ce hakan ba shi da mazauni a wurin ɗaliban ilimi. wani hali na mara albani zaria da ya fice da shi shine yadda yake son bin doka da aiwatar da komai bisa tsari irin dokokin da galibinmu 'yan najeriya da ba ma son bi kamar dokokin tuki akan titina da abin da ya shafi takardun mallakar filaye ko gidaje ko taswirar gini ko takardun abun hawa duk waɗannan dokoki da ire-irensu mara albani zaria baya wasa da su sannan kuma baya yarda kuna tare ka karya su bai yadda da irin cuwa-cuwa da sakacin nan da za a yi da za ka yi na zama da irin sakacin nan da ya zama ruwan dare a cikin ya fi son komai za a yi a bi tanadin doka in muna tafiya a mota bai yarda jami'an hanya su tsayar da mu a ki tsayawa ko a ce bari kawai a ba su cin hanci ba yakan ce musu tsaya mu ba su dama su yi aikinsu yakan ce mu tsaya mu ba su dama su yi aikinsu kuma mala albani zaria ya kasance dama can ko da yaushe yana da duka takardun motar sa cikakku kuma haka ya kasance yana yawan yi mana fada akan karya doka da rigima da ma'aikata ya kasance yana yawan yi mana fada akan halayya ta kin sanya wa babura lamba wadda za ka iya cewa ta zama ruwan dare a cikin masu amfani da babura. ‘Yan uwa masu albarka za mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai mun haɗu da ku a zango na gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.